أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي شاتك وصدوات المحرم هجر من ظن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألف dari hudu da talatin da bakwai daidai da ɗaya ga watan novemba shekara ta biyar miladiyya insha Allah ta'ala cikin ikon Allah da yarda shi yau ma za mu ɗora a cikin karatun littafin mai suna wasiqatul ikhwan litabiyini dalilatul kitabi was sunnati wal ijma' wallafar shehu mujaddadi Uthman shine Uthman bin Muhammad bin Uthman al-ma'ruf bi bin Fodi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi jama'ar musulmi idan ba manta ba a darasin mu da ya gabata mun tsaya ne a inda malam yake mana bayani dangane da haramci na zama da mutanen banza da kuma zama da fasikai a wuri daya idan dai wannan zaman ya zama zama ne kawai na ɗebe wa kai kewa da kuma ainihin wato zama ne na ainihin wato jin daɗi da ko morewa idan kana zama da mutumin da ba shi da kirki ko kuma fasiti amma da nufin cewa ka jawo hankalinsa ya bar wannan fasikancin to wannan kuma wani abu ne mai kyau a rayuwa wanda kila gudun shi da za ka yi zai ƙara jefa shi a cikin musibar da yake cikinta sama da yanin da zai tsinci kai shi a inda karatu ya karatu har muka zo inda malin ya kawo mana labarin luqman luqmanul hikma wanda Allah madaukakin sarki ya kawo mana kissan sa a cikin alqur'ani mai girma wanda Allah madaukakin sarki ya dauki sura sukunda guda ya sanya mata sunan wannan bawan Allah a cikin alqur'ani shine luqman a inda luqman yake cewa ɗansa ya kai ɗana kada ka rika zama da mutanen banza mutane masu aikata sabo sannan kada ka rika yin cuɗanya da su saboda ina ji maka tsoron idan wata musiba ta tashi sauka ko wata azaba to za ta shafe ka tare da su malam sa'id ibn musayyib Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yana cewa kada ka kuskura ku bayyana ko ku rika zama tare da mutanen banza masu aikata sabo idan kun yi haka lallai zukatanku za su ƙeƙashe za su bushe a wayi gari alheri gaba ɗaya baya shiga cikin waɗannan zukata naku kuma ayyukanku su lalace jama'a ina fata an gani sannan ma da ya kawo mana ainihin wato dalili na rashin taimakon duk wanda yake mutum ne mai aikata sabo da kuma ɗan bida jama'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da wannan da kuma zama tare da waɗanda suke ‘yan bida'a da zama da waɗanda suke fasikai masu yawan sabawa Allah wanda wurin hiransu ba a tattauna komi sai abin da zai fusata Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu hud Allah madaukakin sarki ya bayyana mana kuma ya mana kashedi game da irin wannan Allah madaukakin sarki ya ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa'azi da jan kunni da tunatarwa yace da shi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw ka daidaitu ka tsayu kai da waɗanda suka tuba tare da kai wala tatghaw kada ka yi dagawa kada ka wuce iyaka innahu bima ta'am innahu bima ya'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki masani ne game da abin da su suke aikatawa sai Allah ya ci gaba da cewa ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci ku zauna tare da su fatamassakum an-nara idan kun yi haka sai azaba wuta ta shafe ku wa ma lakum min dunillahi min awliya kuma ba ku da wani wanda ba Allah ba a matsayin mataimaki majibincin lamarin ku thumma la tunsaruna sannan ku ba a taimaka muku ba na ku din ba za ku samu mataimaka da za su tsare ku daga azabar mu ba Allah ta'ala ka tsare mana imanin malam dan fodiyo ya ƙara kawo dalili akan cewa idan kawaye gari ya zama babanka mahaifinka dan bid'a ne sirikinka ko malaminka to koda ya umarce ka da aikata wani aiki na sabo wanda ya saba wa Allah ya saba wa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ba za ka yi mishi biyayya ba akan haka mal dan fodiyo menene dalilin ka yace dalili na shine fadin Allah madaukakin sarki wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ku yi tarayya ku yi taimakekeniya akan yin biyayya ga Allah da kuma kiyaye dokokinsa kada ku yi taimakekeniya wajen aikata aikin sabo da kuma ƙetare iyakokin Allah maɗaukakin sarki. Allah ta'ala ya tsare mana imanin. Malin ya ci gaba da cewa, Waddalilu ala wujubi adami talabi ridahum hakanan dalili da ke nuna wajabcin rashin yin biyayya rashin neman yardan iyaye ko siriki ko malami a wajen sabawa Allah bi ma'asiyatillah da sabawa Allah qala ta'ala Allah madaukaki yace wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah madaukakin sarki da manzansa su suka fi dacewa suka fi cancantan yin yardan su idan da gaske ne su muminai ne jama'a an gane wannan ko wanda Allah ta'ala ya bayyana mana wannan a cikin suratul tauba wa qala ta'ala hakanan Allah madaukaki ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taba samun wasu mutane da suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba ba za ka same su yuwadduna man hadda Allah wa rasulah suna nuna ƙauna da jibintar waɗanda suka ƙetare dokokin Allah ba waɗanda suka keta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba waɗannan mutanen walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne suka haife su aw abna'ahum kai ko da ƴaƴansu ne aw ikhwanahum ko da ƴan uwansu ne aw ashiratahum ko ƴan danginsu ne ulaika waɗancan mutanen da ba sa jibintan waɗanda suka saba wa Allah suka ƙetare lokacin Allah da manzansa ulaika kataba fi qulubihimul iman irin waɗannan su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya taimake su ya karfafe su da wani irin nasara daga wurinsa wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah madaukakin sarki zai shigar da su wasu irin aljannatai waɗanda ƙoramuna gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha suna masu dawama a cikin waɗannan aljannatai Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su رضي الله عنهم ورضوا عنه ألا يا يردد سو سو ما سن يردد الله kaji shaidar da Allah ya ba su irin waɗannan mutanen sun yadda su ɓata da kowa amma su shirya da Allah da manzansa ba su yadda su daɗaɗa wa kowa ba kowa ne da shi ko da iyayensu ne ko ‘yan uwansu ne ko ‘ya'yansu ne ko danginsu ne ko abokanansu ne ba su yadda su daɗaɗa wa kowa ba sun yadda kowa ma ya fushi da su amma Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su saboda su ma sun yarda da Allah da manzansa to kaji radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah ulaika hizbullah Allah ya ce waɗannan su ne ‘yan ƙungiyar Allah ala ya ce jama'a ku saurara inna hizballahi kumul muflihun lallai ‘yan ƙungiyar Allah su ne masu samun babban rabo Allah ta'ala ka sanya mu daga cikinsu a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki kai tsaye yana karantar da mu cewa ba daidai ba ne a wayi gari kana nuna ƙauna da kuma jibintan wasu mutane alhali an wayi gari waɗannan mutanen sun saba wa Allah sun saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kowane ne shi in mutum ya saba wa Allah jama'a ba a rufa mai baya ba a mai rufa rufa a ce to ai tunda wani yayi magana to ai dai a dai hakuri dai a gani ba wannan magana shi yasa jama'a mu kanmu muna tafiya kan wannan ka'ida ce amma wata irin ka'ida shine babu wani mutum jama'a da zamu yarda ya zo ya bata a littafin Allah ya bata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja mutane zuwa ga halaka ko mu kyale shi jama'a wannan ita ce tafiyar mu babu yadda za a yi gashi nan kana gani dan fodi kusan kimanin shekara 200 da wani abu kenan yana ta yaki yana bayyana irin waɗannan abubuwan jama'a saboda irin halin da al'ummar musulmi ta tsinci kanta a ciki da haka jama'a wajibi ne mu kiyaye wannan kai ma ka zama daga cikin yan kungiyar Allah amma mutum ya zo yana tallata bida yana ƙareta alƙur'ani yana ɗebo wasu irin fassarori waɗanda ba irin fassaran ba ne Allah maɗaukakin sarki ya so a fassar littafinsa da shi fassaran da ba ta da alaƙa da fassaran musulmin farko jama'a wannan bai dace a bi shi ba kai bai kamata ma a saurare shi ba tafsirin alƙur'ani da za ka zo ka yi wajibi ne sai ka yi jajirce wajen neman ilimi kana buƙatar ilimomi kaman guda goma sha ɗaya kafin ka zama malamin tafsiri wanda zai iya zama domin fasara alƙur'ani ba wai ka ji an ɗan karanta maka ɗan layi biyu layi uku ba ko ka karanta tafsirin jalalaini kana ganin cewa to ai shikenan kuma kai ma ka zama makwara har za ka zo ka zo kai tafsiri a ko kaɗan baka je ko ina ba da sauranka littafan tafsirai ga su nan sama da guda ɗari da wani abu malamai sun rubuta guda nawa karanta a wurin wani malami ka je ka zauna ka koyi tafsirin a wurin wa ka koyi usulul tafsir a wurin wa ka je ka karanta littafin asbabun nuzul a wurin wani malami ka je ka koyi ilimin da ke magana akan mutashabihatul qur'an a wurin wani malami ka je koyi littafin ahkamul qur'an a wurin wani malami ka je ka koyi ainihin wato علم التفسير إن شيء أكرم كان شيء أصول التفسير لما واجبي ne kan ma'adalci yayin da baka iya ba ka zo ana maka ingiza mai kan turuwa kana ganin kai kaman ka kai ko ka iya kana ɗaukar littafin Allah kana mai yadda ga dama to ka sani cewa babu inda yafi dacewa da kai sai wutar jahannama domin ka'ida duk mutumin da yayi kokarin karantarwa ba tare da ilimi ko ya san abin da yake karantarwa ba jama'a wannan mutumin to ɗan ganganci sunan shi saboda haka ba shi da wani excuse da za a iya ba shi jama'a ba daidai ba ne mutum ya zo ya karanta da mutane bisa jahilci in ba haka ba abin da ya kawo mana taɓarɓarewan tarbiyya kenan da taɓarɓarewan suluk da bin hanya madaidaiciya mutumin da bai takara ya karya ba sai a waye gari ya sa rigar malanta a waye gari ka dinga jin wasu abubuwa na taɓari kala-kala ana yi a cikin addini Allah bai kamata ana irin waɗannan abubuwan ba ƙila ɗan littafi ne ƙwaya ɗaya ka karanta baka karanta littafin da malamai suka zauna suka tattace waɗannan masayi ɗin ba littafi ƙwaya ɗaya ne kai amma ka zo ka sa hayaniya kana zagi kana cin mutunci kana fasikantarwa kana kafirtawa in an yi magana ka ce muna kafirta wasu ba wanda ya kafirta wani ka ji gashi waɗannan su ne ‘yan ƙungiyar Allah ba sa yi wa ba sa yi wa kowa rufa rufa jama'a ba daidai bane ai mutum rufa rufa ba daidai bane dole a bayyana gaskiya jama'a in gaskiya ta bayyana Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata wa qala alaihi salatu wassalam haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yin da'a ga wani abin halitta kowane ne shi fi ma'siyati al-khaliq idan wannan abin da ya ubanni da shi saba wa Allah ne madaukakin sarki mahalicci to a sha'anin ka gane cewa ba daidai bane ko mahaifinka ne maka umarni da aikata zunubi ka aikata domin ka'ida ce wa wasanil insana bi walidayhi husna wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun haka luqman ya faɗa wa ɗansa ya kai ɗana Allah ya yi wasiya ya yi umarni game da ɗaye biya ga iyayensa da kyautatawa. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mahaifiyar shi ta ɗauki ɗawainiyan shi wata bayan wata wahala bayan wahala wa fisaluhu fi amain an yaye shekara na shekara biyu amma sai Allah ce wa in jahadaka idan suka yi jayayya da kai suka yi kokari cewa an tushrika bi ma laysa laka bi ilmin ka hada ni da wani abu da wanda baka da ilimi akan sa kamar su ce ka je ka bauta wani Allah ko sa ka aikata wani aiki da ya saba umarnin Allah Allah sai ce fala tuti'huma a wannan abun kada kai musu biyayya ba maganar da'a la sam'a wala ta'a anan babu ji babu kuma da'a ba biyayya ba shi hana kuma kai musu biyayya a sauran al'amuran duniya ka ce to tunda ba ma yana cewa saba wa Allah naki to gaskiya daga yau ban tsara masa biyayya ba jama'a wannan ba daidai bane dole ne wajibi ne kai wa iyayenka da suka haife ka biyayya saboda suna da girman haƙƙi a kanka an ce ne kada ka yi musu biyayya akan abin da yake menene sabo ne ga Allah madaukakin sarki jama'a an gane wannan ko yawwa shi yasa Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kai kyakkyawan zamantakewa tsakanin kai da su a nan zamantakewanka ta duniya wata bi sabila man anaba ilayya kuma ka bi hanya ka bi tafarkin waɗanda suka dawo zuwa gare mu kada ka bi hanyar waɗanda suka bijire mana Allah madaukakin sarki ya kiyaye kuma Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin bayansa masu yawan yin biyayya ga iyayensu to jama'a kun ji malam dan fodi ya ci gaba da cewa فإن كان ما يفعله المكلف من الطاعة لأذل الناس إذن أكواي غري متم بالغي wanda ya mallaki hankalin kansa abubuwan da yake aikatawa yana aikatawa ne li ajalin nas saboda mutane su yabe shi in a ce ai wani ai mun yi sa'a da Allah ya bamu wannan babban malami kaza kaza kana san ana kurzanta ka ana cewa kai wani ne kai ka isa kana ganin cewa kai malami ne saboda haka ma za ka rika dagewa kana ɗebo wasu abubuwa na zage-zage da cin mutunci da wasu abubuwa waɗanda za ka kare za ka ƙara wa kanka daraja da su saboda a ga cewa kai wani ne kai mai yin kaza ne to ka ji abin ɗan fodiyo ke faɗa fa in kana ma ya fa'aluhu li ajalin nas idan abin da aka waye gari baligi yana aikatawa domin neman yardan mutane ne domin mutane su yarda da shi qama'an fi ma bi aidihim saboda abin da ke hannun mutane kila yana son a bashi kuɗi kila yana son a bashi sarauta kila yana so a bashi girma kila yana son mutane su ainihin wato kwarzanta shi domin ba sai kuɗi za su ba mutane ba akwai almad'u ma'ana yabo wani yana aikatawa saboda a ce kai wani ai akwai ilimi kai wani akwai kokarin kaza shi yasa duk inda ya wuce ma ba a ce mai Allah shiga ta malam ba sai ya ji haushi nan na wuce ma ko girma ne basu ba eh wai shi yana son inda ya wuce dai a nuna cewa lallai dai ga malam ya zo ya wuce jama'a ina fata an gane wannan wannan jama'a ku sani duk ba daidai bane a matsayin ka na malami kamata a sami kai tawalu da kankan da kai inda za inda wanda bai san ka ba ma zai zo cikin mutane ya riske ka zai ba zai ma iya gane ka ba sai ma zai tambaye Allah wane ne wane domin abin ba sa bijimin biyar riga bane ba sa katar rawani bane ba wai sa wata falle da riga bane ba anan malantin take ba malanta yana nan ne wajen koyo da kuma kokarin karantar da mutane addinin Allah madaukakin sarki to shine mal dan fodi ya ci gaba da cewa idan aka wayi gari mutum yana aikatawa ne yana yin wani aiki domin mutane tama'an fi ma bi aidihim saboda kwadayin abin da ke hannunsu fallahu ta'ala huwa al-musakhkharu liqulubihim to ya sani cewa Allah madaukakin sarki fa shine yake horewa mutum zuciyar mutane idan Allah ya so sai ya sanya mutane su zama masu biyayya gare ka lokaci guda kuma Allah ya so zai iya juye zukatansu zamto cewa ba sa ƙaunarka domin kame da wani malami ke faɗa ne ya ce alaƙa tsakaninka da mutane in madahuka zammu idan suka yabe ka wata ran su za su zarge ka wa in rafa'uka wada'uk idan suka ɗaukaka darajarka za a wayi gari wata rana sun zubar da kai gaba ɗaya sun yi ƙasa da kai sun tashi ma kafa ka faɗi jama'a ina fata an gane yawwa haka nan wa in nasaruka khazaluk idan wata rana sun taimake ka to wata rana kuma su za su tabar da kai a waye gari baka da mataimaki saboda haka neman yardan Allah ne kadai zai iya sanya abin da kake yi ya tabbata kuma Allah ta'ala ya sanya mishi albarka kana raye da bayan mutuwarka ba wai abin da kai kake kokarin nema ba domin Allah ta'ala shine mai juya zakatan mutane da kuma bayinsa falmu'ti fil haqiqati huwa Allah to ka sani mai badawa kyauta ne ilimi ne mutane ne sarauta ne daraja ce huwa Allah shine Allah madaukakin sarki shi kadai wal mani'u huwa Allah hakanan wanda ke hanawa Allah ne madaukakin sarki shi kadai fil haqiqa a ainihin haqiqan yadda al'amura suke kenan kamar da bahaushe ke cewa zafin nema baya kawo samu wani tun kafin a haife ka yake nema tun kafin a haifi babanka ma wani yake nema wani tun kafin ka san zaka zo duniya yake nema amma yau za a waye gari kai ka mallaki kayi aure kana da sana'a ka mallaki gida ka mallaki mota ka mallaki gida naka na kanka shi tun da ya taso har ya gama rayuwar shi a gidan haya gama kuma kila baka fi shi kokari wajen neman kuɗi ba kila ba shi yanzu ya riga ya fita kai kana masallaci wajen karatu kila shi yanzu yana can ya tara mota ya kama hanyar kasuwa amma kuma kai sai ka fita zuwa can an jima karfe goma za ka fita gidan kana zuwa kuma sai ga wasu alheri sun shigo na kusan dubu hamsin Allah ya baka riba ne kawai tsaba ba to ka sani kamar da annabi ibrahim yake faɗa mutanen sani wa idh qala ibrahim liqaumihi ya qaumi ibudu allaha warju yawm al-akhir yace cewa ya ku mutane na ku bauta Allah shi kadai yake cewa inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka ku sani abinda kuke bauta wanda ba Allah ba gumaka ne kuke bautawa kuma kuna kirkiran ƙarya kuna jingina zuwa ga Allah annabi ibrahim yace innal ladhina tad'una min dunillah min dunihi lalle waɗannan waɗanda kuke roƙo kuke kira waɗanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqa ba sa iya mallaka muku komai na arziki fabtaghu inda allahi rizqa dan haka ku nemi arzikin ku a wurin Allah wa abuduhu ku bautawa Allah washkuru la kuma ku yi godiya zuwa ga Allah ilaihi turja'una domin gare shi ake mai da kuku mutane ashe idan mun fahimci wannan jama'a sai mu gane cewa ashe falmu'ti fil haqiqa huwa Allah wal mani'u fil haqiqa huwa man Allah fa haqqun ala kulli mu'minin an yatluba ridha maulahu kuma wajibi ne akan dukkanin mutum wanda yake mu'mini ya nemi yardan majibincinsa shine Allah madaukakin sarki wala yaltafit ila ridha al makhluqi kada ya kuskura ya waiwayi neman yardan mutane neman yardan abokin halitta irinsa haifu annahu la yu'tihim fi ma yadurruhu ma rabbih ta yadda ba zai kuskura yayi musu biyayya ba haythu la yuti'uhum ta yadda kada ya kuskure yi musu biyayya yi musu da'a fi ma yadurruhu ma'a rabbih cikin abin da zai cutar da shi a wurin ubangijinsa idan ka girman kai jama'a waye ya samu matsala kai ne ko ko za ka tare da wani a cikin kabarinka a ce ranka da jikinka da zai ɗanɗana wannan azaban a ce wani shi ma ya ɗan taya ka ba zai yiwu ba haka nan yayin da ka yi ƙoƙari domin nuna cewa kai ka sani kai ka iya nan ma idan ka yi wannan ɗin ko mu ne masu sarauta kaza kana ta roƙo kana nuna mu ne suwa ne wannan abin ba zai amfani da kai komi ba ranar da ka mutu aka je aka gama ɗan haɗa ka aka je aka saka kafaninka shikenan za a iya saka kafaninka daga kai sai aikinka to don haka kada idan ka ya rufe saboda kana son wasu su yadda da kai ko kana son wasu su yabe ka a wayi gari kai kana ƙoƙarin ɓata wa Allah domin me neman yardan wani abokin tarayya wani abokin halitta domin yin hakan zai cutar da kai a wurin ubangijinka saboda tabbas idan kai haka wuta ta shafe ka kamar yadda hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka bayyana waɗannan abubuwa ويجتنب ما نهاه الله عنه ورسوله abin da ya kamata kowa yayi shine yayi kokarin nisantar dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya hana shi da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi jama'a abin da yake mu gane anan shine ka'ida ko sunnar Allah game da aikata ayyuka da yi da bari ita ce yayin da Allah ta'ala ya ce maka yi kaza sai aka ce ka yi ƙoƙarin iyawanka amma babu wani abu da Allah ta'ala ya ce bari ya ce kuma bari iyaka iyawanka jama'a ina fata an gani ila wani zai bukaci hujja akan wannan shine Allah madaukakin sarki cewa ke fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawanku wasma'u ku saurara ku ji wa ati'u kuma ku yi biyayya wa an kuma ku cutar khairan li anfusikum wannan alheri ya kawo nan ya tabbata hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum duk abin da na umarce ku cewa ku aikata ku yi kokarin aiwatar da shi gwargwadon iyawarku amma duk abin da Allah ya ce a bari jama'a ana son a bashi ne baki daya ina fata an gani yawwa ma nahaitukum anhu sai manzo Allah ce fajtanibuhu duk abin da nahane ku gabarin aikatawa to ku nisance shi gaba daya haka haka manzo Allah ya ce haka nan duk abin da Allah ta'ala ya ce a bari jama'a baya cewa gurgurin iyawanka a akan ce ne kawai yi gurgurin iyawanka bari gaba daya shi sa mal dan fodiyo sai ce mana ويجتنب ما نهاه الله عنه ورسوله yayi kokarin hanuwa gabarin abinda Allah ta'ala ya hane shi gabarin aikatawa da manzo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan zai kai mu zuwa ga hadisin da nana Aisha ta rawaito daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ɗaya daga cikin manyan sahabbai kuma mai rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Muawiya bin Abi Sufyan Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda Muawiya dan Abi Sufyan yana kasan Sham a matsayin shi na khalifa sai ya samu wani bawan Allah zai zo garin Madina zai je ya dawo sai ya rubuto mishi wasiƙa cewa da Allah idan ka je ka shiga wajen nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ka bata wannan wasiƙa abin da ya rubuta mata shine ya ke uwar muminai ki min nasiha dangane da al'amarin da ke gabatar wannan shugabanci ina buƙatar nasiha ki a matsayinta na uwar muminai shi kuma sai ta rubuta mishi wasiƙa sai ta rubuta mishi wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da manzon Allah yake cewa من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس من التمس رضا الله duk mutumin da ya yi ƙoƙarin neman yardan Allah bi sakhatin nas amma ya aminta da fushin mutane ya yadda Allah ya amince da shi yarda da shi amma mutane ma duk su fushi da shi sai manzon Allah ya ce kafahu Allahu ma'unatan nas Allah madaukakin sarki zai tsare wannan mutumin daga cutarwar mutane jama'a shi bai shi ka daraja bai zanto Allah shine baka kiyaye baka tsaro tace mai gashi manzon Allah kuma ya faɗa yayi jawabi yake cewa wa manil tamasa ridon nasi bi sakhatillah amma duk mutumin da ya nemi yardan mutane amma ya amince Allah ya fushi da shi jama'a ku ji mutumin da ya nemi yardan mutane su yabe shi amma ya amince Allah ya fushi da shi to askhata alaihi nas wa askhata alaihi Allah a nan Allah maɗaukakin sarki zai fushi da shi sannan kuma su ma mutanen da yake neman yardansu a ƙarshen al'amari su ma za a waye gari sun yi fushi da wannan bawa Allah jama'a Allahu akbar jama'a kun ji hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shi dan adam jama'a ba abince mishi ba ka yin abu dan ayabe ka ce wani ya iya kai wani ai ba dai sauki ba ai wani ba dai kaza kai baka rudu a'a ka gane cewa kai din nan dan dako ne me yasa da sakon Allah ne duk wani abu da zaka samu a bayan abin da Allah ta'ala ya tattala maka ne a wurin sa domin duniya dama ana ce mata ad-dunya ne malai kace li haqaratiha wa li dana'atiha saboda kaskanci da duniya ke da shi saboda kuma saurin karewa take da shi shi ake ce mata duniya ma'ana makusanciya shi yasa a duk ayoyin alqur'ani Allah madaukakin sarki ke nuna cewa والآخرة خير لمن اتقى جل الله يرى شي يفعل هيري جوان دي تري دوكوتين الله والآخرة خير وأبقى كما للي جل الله يرى شي وفي الهيري كما شي وفي ونزوا أورن الله مدوكوتين سكي الله تعالى يتري من إيمانه جماعة شأنا karkashin wannan sai mu ce kada ka kuskura ka yi biyayya ga wani abin halitta kowa ne ne shi in dai yana ƙoƙarin ya ja ka ne zuwa ga abin da yake saɓawa Allah ne saɓawa sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saɓawa ne ga abin da ya zama ijma'i ne a wurin al'ummar musulmi domin yin hakan zai cutar da kai a duniyarka da kuma lahiranka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Malam Fodiyo ya gama da wannan sashi Malam Fodiyo ya ci gaba da cewa يا إخواني يا إخواني المسلمين يا أخو أموانا مسلمين امنعوا نساءكم الخروج كهنا ماتا ينكو فتا كهنا ماتا ينكو ياو إلا لضرورة لا بد منها سيدي دون وتلرورة وتشبا مكواد إتا كمرمي كمر نيمي إلي kamar zuwa zumunci kamar yin wani abu wanda Allah ta'ala ya shar'anta zuwa masallaci zuwa ainihin wa ta'aziyya zuwa dukkanin wani abu wanda yake Allah madaukakin zai ya shar'anta amma in ba irin waɗannan ba haramun ne a kyale ƴan mata da matan aure suna fita anyhow suna yawo mallan fodiyo baya magana jama'a haka nan kawai ya saki magana kawai irin ta jahilai ya ce ai an ce kaza yi ta yawo ba tare da kawo hujja ba duk magana ɗaya biyu za ka ji malam ɗan fodiyo sai ya kawo mene sai ya kawo ayan alƙur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ɗan fodiyo me dalilin ka ya ce wa dalilu ala zalika dalili akan hana mata yi fita sai da wata dalura wacce ba makawa sai sun fita din qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa ƙarna fi buyuti kunna kuma ku zauna a cikin gidaddajinku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula kada ku rika yin yawo irin yawo na matan jahiliyyar farko jama'a ku ji wannan kada ku rika yin zama zama irin ta jahiliyyar farko ai fita at-tabarruj shine mace ta fita ta rika yawo anyhow ba ma wannan ba fitan kuma a wayi gari ta fita babu cikakken sutura da hijabi a wayi gari ta fito ta ɗan yafa gyale ta sa jambaki ta sa aishadu ta sa takalmi mai tsiri ta ɗame jikinta ta sa jahannama ga fasinja ta sa kaza kaza kaza irin waɗannan munanan ɗinkuna da mata suke yi irin ɗinkin da gaba ɗaya yana ainihin wato fitar da dukkanin surar jiki wanda za a waye gari tana ɗaukan hankali tana farauta dukkanin hankalin wani ɗa namiji jama'a mu sani yin wannan haramun ne yin wannan yana jan mataye zuwa ga shiga wuta jahannama Allah madaukaki zake tsare mu to kada wa qarna fi buyutikunna ku zauna a cikin gidaddajinku wala tabarrajna kada ku rika yin fita tabarrujal jahiliyyati ula irin fitan matan jahiliya ta farko wannan wasiya wasiya ce da Allah madaukakin sarki yayi wa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda su ne mafiya alherin matayen duniya gaba daya ba a taɓa yin matayen wani annabi daga cikin annabawa ba waɗanda suka yi darajar matan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk da cewa gefe guda kuma suna can suna zagin suna tsine musu albarka yanzu mutumin da ya kira matar annabi karuwa to kaga nan abin da yake sunna maka cewa manzo Allah ma bashi da kintsi jama'a ina fata an gane haka yake son ya ce so yake ya fasikantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin kaida kenan shi yasa da Allah ta'ala ya gama kawo ayoyin da ya bana na Aisha kariya ga barin zina a cikin suratul nuri sai Allah ya karkare zancen sa da cewa mene al-khabithatu lil-khabithina mazan banza na matan banza ne الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات mazan kirki na matan kirki haka nan matan kirki na mazan kirki wannan aya take nuna maka cewa babu yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure matan banza amma sai ga wani baki da bakin kaya da bakin zuciya da bakin hali yana zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin karshen hasara kenan kuma karshen tabewa ke Allah ta'ala ya mana tsayi da wannan munar aqida jama'a to jama'a kun ji tunda aka yi wa matan manzon Allah wannan nasiha jama'a ashe waɗanda ba matan annabi ba waɗanda ba a yi musu ba a yi musu wahayi to kaga ashe su suka fi cancanta su dauki waɗannan wasiyoyi da Allah ta'ala ya yi jama'a ina fata an gane in har aka waye gari mijinsu annabi ne ane masa wahayi to kai ai kana da mata kuma matan nan taka kai din nan kai ba wahi ake maka ba annabi bane ba manzo bane kai dan haka sai ku dauki irin wannan wasiya da Allah madaukakin sarki wa matan annabi kuma ku dauka ku yafa ina fata an gane wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kada ku rika fita irin fitan matan jahiliya ta farko da wannan ayar mallan fudi yake cewa وكان من لم يمنع امرأته من الخروج بعد نزول هذه الآية سيزما دكن والنبي هنا ماتا ينسى فتاه دقا جدابا دقا ماتا دقا جدابا bayan saukar wannan ayar ya kyale suna yawo irin fitar jahiliyan farko laysa lahu salatu to bashi ladan sallah ko ya yi ma Allah ba zai karɓa in ji malin ɗan fodiyo wala saumun haka nan bashin ladan azumi wala zaka haka nan bashin ladan yin zaka wala hajjun haka nan bashin ladan yin hajji wa jami'u a'malihi kanat batila dukkanin ayyukansa kuma sun lalace idan aka waye gari mutum baya mene baya ainihin wato koran matayensa gabarin fita gida suna fita irin ta jahiliyar farko ya kyale su haka nan sakaka wala uzra lahu inda Allah yawm al-qiyama haka nan me aikata irin wannan aikin ba shi da uzuri a wurin Allah a ran tashin al-qiyama li'ada min imtithali amri Allah saboda rashin yin biyayya gaban umarnin Allah wa sunnati rasulih da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna khurujahunna fitna domin jama'a fitar mataye daga gida yadda ake yi dinnan fitina ce wa rubbama kana zalika sababan ila wuqu'il fa'ishati al-kubra kuma yin haka zai iya kai mutane zuwa ga aikata fasikanci ko wannan alfasha mafi girma ita ce aikata aikin zina jama'a ina fata an gani da wannan ne za ka ga uba ya ba shi tarbiyya amma saboda ta tafi jami'a sai a waye gari wannan tarbiyya na ta gaba ɗaya lalace jama'a ku je jami'o'i ku je ku ga yanayin yadda tarbiyyar 'ya'ya mata ke lalacewa sannan haka nan za ka ga mataye waɗanda ake barin suke zuwa wajen aikin karantarwa malama ce a primary school malama ce a islamiyya malama ce a secondary school amma za a wayi gari in ta je wajen aikin sai kaga tana zama da mazajen wasu ana labari ana hira a kafa dandalin hira wannan ya faɗa wancan ta faɗa har ma ka ji wani ɗan iska matsiyaci yana cewa ƙanwata zuko tana yayana wani ƙarya yake yi ba da gaske yake yi ba yana yin wannan domin ya yaudaro ta a ƙarshe kuma ya ringa yin fasikanci da matarka ko a waye gari ma mijin wata shi ne ka ɗauko matarka in ta gama aiki kawo maka ita gida ka zama sakarai mara kishi ka zama addiyus ka zama addiyus wajibi ne akan mutane ila ko mutum ya ce to ai ne take ta wajen aikin da ke zo yake dauko ta a to me take a wurin aikin ka sani bayan tafiyar ka me take yi haka jama'a za a zauna a wayi gari haka ga wata matan hidimarsa makarantar ya fara neman ta ko ita fara soyayya da hidimarsa makarantar su an samu irin wannan jama'a da yawa wanda wasu matan aure ne guda biyu suke faɗa ba kan hidimarsa makarantar su wannan tana cewa nata ne wacce tana cewa nata ne to idan ya zama fitansu zai iya haifar da irin wannan jama'a barin aikin nasu ya fi alkhairi dalili aikin zai ja ta zuwa wutar jahannama zamanta a gida kuma zai ijanta zuwa ga aljanna jama'a wanne ne ya kamata a kiyaye mata shi zaman gida shi ya mata alkhairi saboda ka san mata kamata da kinji ta zauna a gida akwai ilimomi waɗanda matayen ke buƙatar wajibi a waye gari muna shi a cikin al'umma to su ma irin wannan ilimin jama'a za a tura waɗanda ke tarbiyya ne irin ta addini waɗanda ba za su sauka kan tarbiyyar da aka ɗora su ba ila muna buƙatar wanda za su karanci nursing nursing sciences ko muna buƙatar waɗanda za su karanci medicine ko muna da buƙatar waɗanda za su karanci gynecology ko muna buƙatar wani za su je su koyi ainihin wato irin waɗannan anatomy and physiology muna da buƙatar waɗanda za su zama likitoci nurses waɗanda za su rika taimakon ƴan uwansu mata wajen yin treatment ba sai ka je wajen ainihin wato yin irin wannan abin a waye gari kuma arne shi ne zai taɓa matarka ba ya kwaye mata ciki ya buɗe farjinta yana ganin farjin matarka shi zai karɓi haihuwar matarka kai kuma kana nan cike da gemun kana nan kana karantarwa ko kana nan kana cewa ai kai musulmi ne a waye gari arne ne ko arniya ce ke buɗe farjin matanka take an san haihuwa kuma wannan ba daidai bane to a irin wannan yanayin idan ya waye gari dole su je su koyi karatun ko to dole kuma a zauna a ba su orientation ka tabbatar kawai wa yarka tarbiyya kuma kana zuwa lokaci bayan lokaci kana duba ta a makarantar kuma ka hada ta da wasu waɗanda za su rika maka lura da movement ɗinta a makaranta wannan shine abin da jinta domin cewa ta nemo ilimi jama'a ba hauka bane ba kuma cewa ta je ta lalace bane jama'a wannan ba daidai bane haka nan wajibi ne ka kula matarka yarka yayarka kanwarka da irin waɗannan mutane ce yin abuta domin yana da alaƙa da fitansu ko rashin fitansu yana da alaƙa da yanayin kiyaye sutura da suke sawa da kuma rashinsa wajibi ne jama'a a kiyaye wannan yana daga cikin abin da ya zama dole akan al'ummar musulmi jama'a su kiyaye irin waɗannan al'amura a nan gaba malam dan fodi zo yi mana bayani dangane da ainihin wato tufafi da ya kamata ko mata su kasa suna fita da shi wannan mun zo gabar za mu tattauna insha Allah ta'ala game da irin waɗannan al'amura da malam dan fodi yake nisantar da mu ala yake halin dai wajibi ne kowa ya ji tsoron Allah cewa matar ka ta yi ta yi aiki akwai maganganu na malamai kai ba wannan ba akwai littafi su kunda guda da shi ma malam dan fodiyo ya rubuta game da fitan mata ina fata an gane sannan kuma akwai wani littafi da wasu malamai suka rubuta sunan littafin hukumu amalil mar'a fil islam hukuncin yin aikin mace a musulunci kai mijinta ka koya ka san waɗannan ƙa'idojin a musulunci kafin ta fara tana karantarwa ko ko ka sake ta ne kamar akuya ta tafi duk abin da ta yi inda ta dawo gida lafiya shi kenan wajibi ne jama'a kula da wannan Allah madaukakin sake mana sutura ku ko mazaje da kuke karantarwa tare da mata ku ji tsoron Allah ku kame ganinku da bakunanku ga barin matan jama'a ku daina yawan kula su ana zama ana shewa ana taɗi ana dariya irin abin da zai haifar da wata matsala a rayuwar al'umma gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani to jama'a kun ji mal dan fodo yace domin fitan mata fitina ce yawan yawo da mata suke jama'a fitina ce a cikin al'umma ala tara qawluhu sallallahu alaihi wa sallam shin baka ga fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ba'idu baina anfasin nisa' ku nisanta tsakanin numfashin mata ba? Mana ku nisanta tsakanin numfashin maza da mata, yayin da suka yi wani irin shekaru ku raba wajen kwanciyarsu, kada a waye gari kowa da ƙani ne suna kwana wuri ɗaya shi da ƙanwashi. A, akwai shekarun da in sun kai za a raba musu wajen kwana dole, jama'a ina fata an gane wannan. وما ورد أنه لو كان عرق من المرأة بالمشرق وعرق من الرجل بالمغرب لحل كل واحد منهما لصاحبه da cewa da za a waye gari a samu wani naman mutum namiji a aje shi a bangon duniya a can mafitar rana a ɗauke na ta mace a ajiye a ina mafaɗar rana to sai an waye gari za su dinga neman juna har sai an waye gari sun haɗe da juna jama'a ina fata an gane wannan to wannan hadisai dan fodi ya kawo guda biyu jama'a dukan hadisai ne waɗanda la asli lahu hadisai ne waɗanda ba su da asali jama'a idan malami suka kawo ga suka ce wannan hadisi ne wanda hadisin batil la asli lahu suna nufin wannan hadisin babu wani littafi da malaman hadisi suka fitar da wannan littafin suka fitar da wannan hadisi wani ne kawai ya zauna ya kera hadisin na ƙarya ya jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma da zaka dinga duba duk littafin da aka rubuta hadisai ba zaka same su ba irin bukhari muslim abu dawud nasa'i tirmidhi ibn maja musnad imam ahmad musannaf na abdul razzaq musannaf na ibn abi shayba da dukkanin littafai su muwatta malik su al'ummu na imam shafi'i manya-manyan littafai gaba ɗaya ka sani musannafat ba za ka taɓa samun irin waɗannan hadisan a cikin waɗannan littafi ba jama'a shi ne ake cewa la asla lahu ma'ana hadisin ba shi da tushe an gane wannan ko kasantuwar ɗan fodiyo ya kawo hadisan ba shi ne sa kuma mai rifa da mamu ce hadisan ingantattu ba ne a'a inda ya inganta za mu ce ya inganta da gwargwadon abin da Allah ta'ala ya hore mana na ilimi da sai da maganganun malamai da suka yi Allah ta'ala ya samu dace wa ma warada da abin da ya zo أنه لو أوكي نعم منكر أنت والناشي فكيف بالمباشرة تؤمنيني كتي ثماني قواند كما ذا أواي قري مشان نمجي حسنا رمهما جونا أنا زمان جونا قوبو لقوبو كما با ما تشبا شي كما با نبا با مجين تبا با محربا شبا شي ما با محربا تبا amma za a ji a zauna yana dan matsa mun mana ita ma ta matsa ga ƙugun shiga nata to me kake tsammani da irin wannan wal kalami da zance da ake yi kaji ana karerayen murya ana zama ana baka wallahi matsala zaka sha mamaki ka je bakan to kai da mataye mata suke zama da wasu mazaje suke baka ta tona asirin mijinta shi ma ya tona asirin matarsa a zauna ai ta baka wai na an je wajen aiki ka Allah shi kyauta wal mizah mala yace haka nan kuma menene tsammanin ka da hadda barkwanci zaka an zauna ana yi mm hadda ba'a a zauna ana ba ana barkwanci ana ke wallahi wance ki kaza shi kuma yana wallahi ke wance kaza jama'a ina fata an gane wannan ma'ana aikata irin waɗannan abubuwan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kaiwa zuwa ga aikata aikin alfasha fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan fodi yace to fa lallai ga Allah muke kuma ga Allah muke komawa ala adamil haya akan wannan irin rashin kunya min az-zunubi gabarin aikata zunubi ma'ana irin wannan kunya abu ne wanda sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na rashin kunyan aikata zunubi a fili wa hadhihi al-mafasid dukkanin waɗannan barna hasilatun fi khurujihinna tana tattare ne da fitan mata da suke yi daga gidaddajinsu zuwa ainihin wato wasu wurare irin fitar da bata dace ba ko bai kamata ba jama'a ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka waddalilu ala wujubi khidmati zawji li zawjatihi malan fodi ya gama wancan magana yace dalili kuma da ke nuna wajibcin miji yayi wa matarsa hidima قال تعالى لآدم عليه السلام حين كان في الجنة الله مدوكين سكي يفداوا النبي آدم عليه السلام game da matarsa yayin da suke cikin gidan aljanna Allah ta'ala yake cewa annabi Adam alaihi salam fa qulna ya adam sai muka ce ya kai adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika lalle wannan shedan din maƙiyinka ne kai da matarka fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa dan haka kada ka kuskura ka bari ya fitar da kai daga aljanna kai da matarka fatashqa idan kai haka sai wahala ta riske ka jama'a ina fata an gane sai wahala ta riske ka a gidan aljanna zaka ci ne kawai faqula minha ragadan haythu shi'tuma amma nan duniya sai kun je kun tsinka sai kun shuka sai kun yi noma sai kun jira ya fito sai kun yi girbi in an girbi sai an daka in an daka sai an nika in an nika sai an sa a wuta in an sa a wuta sai an jira in an jira sai an jira ya huce in ya huce sai an nemo ruwa in aka jira sha ko ruwa kuma a samu mene a samu matsala saboda ka Allah ya ce annabi adam fa la yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kada ka bari shaytan ya fidda ku daga aljanna kai da matarka fatashqa idan kun yi haka sai zama an waye gari ka wahala an gane wannan ko da kai da ita duk wahala za ku ma'ana tatta'abu bil harfi zaka wahala wajen yin noma wa zar'i da ani wajen yin shuka kenan wa zar'i da kuma wajen yin noma wal hasadi da wajen yin girbi wa tahni da kuma wajen yin daka wa ghairi zalika da wasu waɗannan ayyukan sai kai zaka iya cin abinci amma abin shi gina aljanna fa a'a shi wa utubihi mutashabiha haka ake zuwa da su jama'a abinci ne ta ko ina yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in bayda ladhatin lisharibin ga sunan ni'imomi kala kala kana kishingide duk abin da kake son ka cikin kace subhanakallahumma kawai sai abin yazo ka dauka abin da zaka ci ga ƴaƴan itatuwan a kusa suke ba sai ka tashi kayi da gigila ba ko an sa makata mm aga akwai matsala kenan ko in ka sa makata ma ba dole kai ba wani ma bishin ba ta yi ba sai an yi jifa sai ka dinga waye dan sai kana jifa kai jifa kaman guda 50 kafin ku daya jama'a ina faɗi wannan wahala ce jama'a a gidan aljanna ne ake jin daɗi na hakika Allah ta'ala ka kai gidan aljanna mm wa kana man taraka zawjatahu tadhhabu ila al-harth saboda haka ya kasance duk wanda ya bar matan shi tana zuwa gona wa zar'i tana zuwa tana yin noma fa huwa mu'ridun an hadhihi al-aya to lallai ya ya ainihin wato bijirewa wannan aya ta al-qur'ani kenan kai namiji kai ne zaka je kai wahala ka samu abin da zaka kawo a ci a gida jama'a ina fata an gane yawwa ka gane wannan saboda haka kada ka ji baka da sana'a baka da abin zaka yi rika mata ka daji kuma sai kai aure domin jama'a ba balaga yake nuna cewa wani ya aure ba a'a bayan ka balaga kuma sai ka samu sana'a sai ka samu hali manzon Allah ya bayyana wannan man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj haka qur'ani yace wal yasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi waɗanda ba su samu daman yin aure ba ba su samu halin yin aure ba to su kame har sai Allah ya wadata su da farlansa haka nan a wani wurin Allah madaukakin sai yana cewa man lam yastati' minkum qawlan an yankiha al-muhsanat al-mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat duk wanda bai samu hali ba bai samu wadata ba na auren ƙya to ya aure sadaka bayi waɗanda hannayen damar suka mallaka daga cikin bayin ku muminai ina fata an gane ashe jama'a ana yin aure idan an samu dama ba wai balaga bane ki nuna cewa wani ya isa aure ka dinga zuwa gidan gidan gidan bawan Allah malam bawa ka je kana bata masa lokaci kana bata yasa lokaci ka san ba auren ta zaka yi ba me ya kai ka kuma ka san ba isa auren ka yi ba a'a ka bari sai ka isa aure sai ka je ka nemi aure sai a baka ya aure ina fata an gane duk geminka duk balaganka wannan ba shi nuna ka isa aure ba abin da ke ka isa aure ka samu cikakken sana'a wacce za ka samu daman ɗaukan ɗawainiyar matarka kada ka zo ka bata da wahala da an yi aure bayan sati biyu sai ya nade jaka ya ce ina kai na yi binin za mu tafi can kudu za mu je nema za mu ta yi bida ya riga ya mata ciki daga ba zai dawo sai ta haihu in ta haihu ma sai dai yiwu sako kaga an samu matsala don Allah fata an gane daga jama'a wannan hakika ce dole mu faɗi gaskiya e ka balaga e ba ka da abin yin aure e to ba magana neman aure ka haƙura duk chatin da ake da 'yan mata a facebook ne a whatsapp ne duka a manta da shi kana manta ka lokaci ne kawai kana tada hankalin kana tada kanka hankalin banza gwara ma ka zo na ka dinga yin tilawa a wannan lokutan kana karatun qur'ani kana azumi da haka ce Allah ya kawo mafita kuma kana neman sana'a kana neman kuɗi domin duk wanda ya aure baya neman kuɗi jama'a akwai matsala Allah ya sa mu dace in ka kuma ka ce za ka yi aure kuma ka dogara da, da, da, roƙo in ba wanda ya sa ka kullum kana wajen wancan da Allah ya taimake mu wallahi gidan nawa dai ba abin da za a ci in ya tashi kuma ya kuma don wancan shi dai da roƙo yake ce da iyalinsa to ka sani wannan al'amari ne abin zargi jama'a wanda kuma wannan a ƙasar Hausa jama'a ya zama kaman wani tauhidi ne ma ina fata an gane kaman wani tauhidi ne muke da shi mu a to ai to shikenan ko da roƙo ka ci da ita ya za a yi in tunda ba ba dole ka je ka roƙa ba kuma roƙon na musulunci ya yaki roƙo jama'a manzon Allah ya yi kirda masu roƙo Allah ta'ala ya zatar da mu an gane wannan ko sai kuma mal dan fodiyo yake cewa wa man a'rada an zikri to baka bijir wancan aya ba to ka sani wa man a'rada an zikri duk wanda ya juya baya da bijirewa ya juya wa ayoyi na baya fa inna lahu ma'ishatan danka to wannan yana da wata irin rayuwa mai kunci a nan duniya wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma za mu tare shi a ran tashar kiyama yana makahu qala sai ka jina cewa rabbi lima hashartani a'ma ya ubangiji na dan me ka tada ni makahu wa qad kuntu basira alhali anan duniya na kasance ina gani Allah sai ce da shi qala kadhalika atatka ayatuna kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka fanasitaha kai buris da su kai watsi da su fakadhalika alyawma wa kadhalika alyawma tunsa kai ma haka nan yau ake yin buris da kai ake yin watsi da kai Allah maɗaukaki suke tsaye mana imaninmu ya sanya mu daga cikin bayin Allah masu jin magana kuma su mafi kyawunta Allah ta'ala ka tsare mana imaninmu ya Allah muna roƙonka ‘yan uwanmu da ake yaƙi a sauran ƙasashe ake kashe su ba tare da haƙƙi ba, ya Allah muna roƙonka waɗannan bayin Allah, Allah ka taimake su, Allah ka taimake su akan maƙiyansu. Ya Allah ka dawo da musulunci wannan haiba da yake da ita da wannan ƙarfi da yake da ita. Ya Allah muna roƙonka waɗanda aka kashe a cikinsa Allah ka karɓi shahadar su, waɗanda kuma ainihin wato suka suka sa fama da shi lafiya Allah ka ba su lafiya. Muna addu'a duk wanda ba su da lafiya na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya ya Allah ka ba mu ikon gudanar da lafiya mu ta hanyar da kake so kuma kai da ita mata masu ji mana roƙon Allah ta'ala gaba ɗayan su ya saukar da su lafiya Allah ta'ala ka tsare mu daga fitintinin zamani waɗanda suka bayyana gare mu da waɗanda suka buya Allah muna roƙonka ka albarkace mu ka albarkace ilimin mu da sana'o'in mu ka sanya mana albarka a cikin dukkanin al'amuran mu Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayanka na gari insha Allah ta'ala anan za mu dakata annake cewa abin da faɗa daidai Allah sami tare a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun ji bambanci tsakanin wannan da wancan ku alaikun salam tashi lafiya ya kokari masha Allah alaikun salam tashi lafiya ya kokari masha Allah Allah ya taimaka masha Allah alaikun Allah lafiya kalau ya kokari alaji kokari ba sai ku ba kokari ya sai ku alaji mu kam muna na kuka da mu an ce mun damu jama'a aiye shi kenan za mu ci gaba da kokarta mu gabin da Allah zai amin amin ina godiya alajin Allah bai zuwa hada ba ai ba shi cikin ki alim na dinga kira shi a kuma bai daga kawai ina ganin abin da zan yi zan nemi amini gidan nan mu ɗauko tsani a cikin nan mu kawo shi nan a zuwa hada mana in ya zo adadin da magana ba magana kuɗi bai dama to a kuma ɗin kuma ajiye ba wallahi abin kai ka samu sarki zan same shi zan same shi insha Allah dan yan magana ne kuma magana nuna kuma me ma sai ka ga ba matsala zan masa magana da Allah ina godiya da Allah a buɗe wanjinan da Allah Wai? Sheikh Muhammadu Jamil wai ina zuwa ina wannan abin ban ga makana ba ne wallahi ya kamata yau darasin ya kamata ya zanto akwai allo ne amma ko ban ga makana ba tun kwanakin baya ban san inda makan yake ba amma gaskiya zai yi kyau a cikin karatun yau zai ba da ma'ana ne kaɗai an yi shi da allo amma Allah ya ba ku haƙuri in ba ku san Allah sai dai kuma amma kwakin ba ba mu ƙara sai wani makan ba ko mu siyo ba eh a siyo ba ku da katin da shi ne ce gaskiya na so a ce mun yi amfani da whiteboard makan nan wallahi ka subhana saboda yana da kyau yanzu kun yi zuwa da littafi ne kun za a tafi domin na lura al'amar na kullum ƙara lalacewa ike yi abin da amma duk an daɗewa ba a yi shi ya sa gaba ɗaya laifin wa mun manci da wani laifin wa da shi kuka dawo karatun mako an daga dama zan ƙara koma hutu saboda wannan maganar taka an daɗe ba yi mana laifi na ne da zan ni ba na yi ko ni na ji karantar da ku ilimi ko a faɗa kowa ya ji bayan faɗa gaban ka gadi ai kana akwai freedom of speech ko ba nan ku gudu ba ba ɗaya da kuɗe kuke ta dawa ba a hankali a hankali daidai wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo har yanzu akwai wanda har yanzu ba su dawo ba haka ne Ah. kuma cewa aka ai, al'ilmu yu'ta wala wala ya'ti ilimi ana zuwa mai ne shi bai zuwa in kana so ka same shi dai ka je inda zaka samu amma shi zai zo same ka inda kake ba ya neme ka amma ana ta har roƙonku ana yi a siyo muku littafi a muku fotokofin handa a raba muku kyauta ku yi karatun da kunki kunki wallahi ka ya ka cika ka cika matsala kai wallahi ka cika takura to na ga na cika matsa muku saboda kar ku bige ni shine kawai sai na ni ma sai na jin yin dan shi wani lokaci Allah shi kyauta za mun ce za mu dan taba hilya ku bari mu ga abin da za mu iya taɓawa ina muka tsaya ne jima shafi na za mu tashi a lamba ta nawa ok بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين